الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Puri ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba a darasi na ashirin da nawa ashirin da bakwai a cikin tarihin gwagwarmayan da kakan manzon Allah Abdulmuttalib ya yi wajen tabbatar da mutunci da martaban gidansu, wanda hakan shimfiɗa ne ga annabcin annabi Muhammad ɗan Abdullah, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Tunda hannun kakan annabi ne Allah ta'ala ya sake bayyana rijiyar zanzan. kuma a hannun kakan annabi ne Allah ta'ala ya kare rusa ɗakin ƙaba, a lokacin da Abraha ya yi yunƙurin rusa ɗakin ƙaba. Mala ya ce wa kula sato sani, anna Abraha bin Safa, lalle Abraha ibn Safa alhabaki, Abraha shi ba habashe ne. lokacin da ya yi yunkuri ya zo zai rusa ɗakin ƙaba. Kuma wannan ba habashe ɗin turo shi aka yi, ya yi jagoranci a ƙasan Yemen, kusan a can baya mun karanta, habashawa sun zo sun taɓa mamaye ƙasan Yemen, suka yi mulki suka yi sarauta. Saboda haka, Abraha ɗin nan mutumin ƙasan Habasha ne amma yana shugabanci a ƙasan Yemen. Shi ne anna'ibul am alin najashi alal Yemen, shi ne babban wakilin sarki annajashi a ƙasan Yemen, kuma sarki annajashi shi ne sarkin Habasha, kamar yadda aka samu ƙaisar jagoran Rumawa ko sarkin Rumawa. aka samu kisra shi ne sarkin farisawa aka samu muƙauƙe shi ne sarki na ainihin misra ko iskandariya na النائب العام عن النجاشي على اليمن لما رأى العرب يحجون الكعبة لوكتين دي يقال العرب وصنع زوا أيكن حج قال أيكن كعبة me ake nufi da aikin haji me ake nufi da hajja ya hujju hajjan shine yawan ziyartan waje yawan ziyartan waje aje a dawo aje a dawo yasa aka ce alhujjaj masu kaiwa da komowa tunda in ka tafi aikin haji ba waje ɗaya zaka zauna ba a wurare daban-daban ne ake ayyukan ibada to yadda ya ga mutane suna ta tunkuduwa suna zuwa ɗakin kaba su kuma addininsu nasaranci ne, su kuma masu tunkuduwa su je ɗakin kaba a lokacin sun sake addinin annabi Ibrahim, tun da dama ɗakin kaba suna tana cike da gumaka ne a lokacin kunga wato mushrikai ne. To da ya ga haka bana kanisatan kabiratan bi san'a sai ya gina babban coci a san'a. ya gina babban ɗaki ya yi masa ado ya cika shi da kayan alatu, shi yasa ba a so masallatan musulunci a rinka sanya musu waɗannan kayan alatu. Duk da kasancewa lansu malamai suna ganin a yi haka don a kawar da tunanin waɗansu ƙauyawa, to ƙauyawa su rinka zama ƙauyawa kenan ba za a karantar da su ba? Ai, ko da Allah ya ce, Alarabu a shaddu kufran wani faƙan, wa ajdaru Allah ya lamu hudu da ma an zalallahu ala rasule. To, ai da ya bayanin halin su gradually in ana karantar da su za su fita daga cikin ƙauyanci. Kuma annabi ya ce, wa man umirtu bi tashyidil masajid. Saboda haka kulalin da za a kashe wajen kyalle-kyallen abubuwan kyale-kyale a masallaci a inganta masallacin yadda za a gina shi mahadi ture abin da ya kamata a yi kenan to zama da haka shi ya yi kaman ɗakin ibadansa kanisa kanisa da hausa coci shi ne kanisa jam'in kana'ir kabiratan bi san'a a san'a wannan san'a ul yaman sai dai kamar yadda suke faɗa asalin san'a wato akwai guraben wajen ƙauyen wajen mutane sun za kuɗa sun canza sun ɗan matsa to amma duk da haka sunan yana nan eh kamar yanzu idan ka je misura za a ce maka ga asalin misura nan ga kufayin mutanen amma sai aka tashi saboda ko dalilin ruwa ko wani abu makamancin rashin ruwa ko wani abu makamancin wannan eh in an zo azare ma ina ne asalin garin azare yayi ko ina Eh, tun da kafin a zo a zauna, ai ba a zo nan azare aka zauna ba, sai da aka zauna wani wuri tukuna, sannan sai aka ɗan zakuna ko? To haka ne. Sana'ul Yemen. Wa arada an yusrifa hajjal arabi ilaiha yana son ya juyar da aikin hajin da larabawa suke zuwa ga ɗakin kaba ga wannan sabon ginin da ya yi. Alhali shi bai sani ba. Ɗakin kaba ɗaki ne na Allah. yadda Allah ya shuka abinsa, haka kuma ya shuka ɗakin a cikin zukatan mutane. Ko ɗan boko ne ya kai bokonsa ya kai boko. Eh, comrade ko? Shi ne wani rikakken ɗan boko murɗaɗɗe, comrade ko? Eh, ko eh, in dai musulmi ne ya samu kuɗi to za ka ga yana son sa ya je ɗakin Allah ba wai yana tunanin zai je Amerika ko Ingila ba tunda in ka fara samun kuɗi na farko wajen da ya fi maka ma sauƙi ka je shi ne ɗakin Allah saboda haka zai so a ce ya je ya ga ɗakin Allah in ya dawo ku kira shi alhaji ko kar ku kira shi alhaji shi dai kwamarar da ya je ɗakin Allah ya dawo eh shi yasa Dakin Allah Allah ta'ala ya riga ya sanya shi wa izja'anna albayta masabatan lin-nasi wa amna wa izja'anna albayta masabatan lin-nasi masabatan ay marji'an lin-nasi wa amna marji'an din har cikin zukatansu har cikin zuciyansu yasa duk wanda ya kudi har ya tafi bai tafi aikin haji ba yana da damuwa akwai damuwa a ce kai kudi baka je aikin haji ba baka je kaga dakin kaba ba kuma duk wanda ya je sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku in shekara ta zagayo sai hankalinsa ya tashi ga sunan muna tare da su ko ba gaba ne yawwa wallahi kuwa to ko mu ma da muka je ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in dai shekara ta zagayo sai hankalinmu ya tashi bari in jiyo kaina duk yadda za a yi mutum zai bi domin saboda ya samu kujerar nan saboda in ka je ɗakin kaba ka ga ɗakin kaba za ka samu kwanciyar hankali da natsuwa na musamman to shi bai san cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya shuka haka a cikin zukatan mutane ba kuma abin da zai baka mamaki wai kafin fa zuwan musulunci ne wannan tun a cikin kafirai tun da Allah ya ce wa annabi Ibrahim wa azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amikin li yashhadu manafi alahu wa ala kulli damirin hatta tsomararren raƙumi zaga mutum ya hau ya zo aikin haji hatta hanyoyin da suke tsakanin kwazazzabai an san kwazazzabai ko domin a nan babu duwatsu ina ganin mutanen nan ba su san kwazazzabai da kyau ba saboda babu duwatsu da yawa hanyoyi a tsakanin duwatsu ba su da daɗin bi don akwai inda za ka hau akwai inda za ka gangara to yana da wahalan sha'ani ko suna da wahalan sha'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za ku ga mutane suna tuttuɗowa to wannan ma sai ka je ka gani da idonka dab lokacin aikin haji kaga yadda mutane suke shigowa na gari daban-daban masu halittu iri daban-daban shine masabatan linnasi wa amna to amma da yake bai sani ba shi yana son ya karkatar da zukatan mutane zuwa ga ɗakin da ya gina saboda kayan kyale-kyale to ana cikin haka wa sami'a zalika rajulun min bani kinana sai aka samu wani mutum daga cikin kabilan bani kinana eh bani kinana kinana din nan yana daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wajen goma sha to zuriyan wannan wani layi da suka biyo aka samu wani balarabe fadakalaha ya shiga ɗakin lailan da daddare falataka qiblataha bil adra yaje yayi kafi a ciki ya shakkafa kafin a fiskan ainihin wato inda aka yi kyale-kyale kusan yanzu in aka gina masallaci sai a yi wani dizayin ko da ke dizayin inda ake a gaban masallaci yana taimakawa wa masu midiya eh wajen background din ko kuma misali mafi sauki yanzu ka je fada inda mai martaba ko mai sarauta yake zama bayan sa wani irin dizayin ake yi ba akan yi ado iri daban-daban ba to kamar irin wannan waje ne shi ya yi haka alhali ɗakin kaba shi bai da wannan tun ɗakin kaba a lokacin kaje ma raina shi za ka yi ai a baya-bayan nan ne aka fara inganta abubuwa jikin ɗakin kaba mun karanta tarihin ki abdulmuttalib lokacin da aka fara sa zinare shine lokacin da ya samu waɗannan algazalai ne waɗanda aka bitsine su a wilgazala ne waɗanda aka bitsine su a cikin ramin zamzam yanzu ka ga rigan da ake sawa ga ɗakin kaba kiswa na ɗakin kaba shi ma yana da tarihinsa amma wannan ƙofan da aka sa da kyale-kyale wadan suka ce zinarin an cire zinare domin saboda sai dai kwatankwacin adon zinare ya sa ƙofan za ka ga an sa wato kala na ainihin gold golden color to da wannan farin kyallen da ake sawa shi ma akwai tarihinsa don ihrami ne in ka ga an sa ran da aka yi ɗaukan ihrami ɗaya ga watan zilhijja sai ga sun ɗora wannan kyalle to duk wanda ya hango a ko ina yake a duniya ya san cewa an shiga watan zilhijja kuma bayan watan zilhijja za ga an cire kyallen ina fata an fahimta to saboda haka shi wannan balarabe bayan ya yi kashi Eh, sai ya ɗauki kashi shi ne al'adira, al'adira shi ne kashi na ɗan adam, sai ya ɗauki kashin sai ya mulka a fiskan alkibla wato a gabashin wannan ɗaki, wannan coci da aka gina. Al'adira akwai al'uzara, al'uzara, na ka ce al'uzara me kenan? Kusan muna tafiya da larabci ne haka dai ɗan sama-sama. Eh, al'adira al'udara, al'udara ni na yake nufi, budurci shi yake nufi. Sun karkace karantawa ma yara ka ce, falata ka ƙiblata ha bil'udara, to, an ɗauko mata kenan an manna wajen? Shi ne al'azira, shi ne kashi, al'udara, shi kuma budurci. To, na uzuri fa, al'uzur al'uzur al'uzuratu da kowanne da yadda nun wannan zal ne in kun duba za ku gani da zal ake rubuta na'am to kun ga wannan balarabe da ya zo yi wannan ai ya gwada ya wulakanta abin kenan walamma alima abraha bi zalik lokacin da abraha aka bashi labari ya san abin da ya faru an zo an ga kashi an mulke a gabashin wannan coci ya ce a bincika dai aka bincika aka samu balarabe ne ya haka aka ce balarabe ne ya haka a bincika wane ne aka kamo shi ya fahimci manufansa shi yasa ku dubi shugabanni na da duk lokacin da aka zo wani ya yi wani abu sosai sun matse shi sun san dalili domin su ɗauki mataki na gaba ɗaya amma shugabannin yanzu ba san wannan ba sai yasa shugabanci yake ba su wahala amma duk wanda yake aikin intelligence ya san haka to da aka faɗa masa aka tsara gaiduhu sai hushinsa ya tashi hushi irin na sarakuna wa tsara bijaishin aramram ya haɗa runduna babbar runduna shine aramram adaduhu sittuna alfa jundi adadinsu ya kai runduna na mayaka dubu sittin ilal ka'aba ya ce zai je rusa dakin ka'aba kowa ma ya huta tun da ya riga ya gano dalilin ya ce to ba kashe ka kawai zan yin abin nan ba a tun daga ɗakin da ya sa ka kai wannan don a bar saboda a bar wannan waje da na gina a koma wajen naku kuma daman nima na yi ne don a bar wajen ku a dawo wajen mu to zan je rusa wancan daki yanzu kan na samu dalili bai san ɗakin Allah zai tinkara ba. Saboda haka ya tinkari ilal kaba zuwa ga ɗakin kaba da rundunan sali hadimaha domin ya rusa ɗakin kaba. Waktara li nafsihi fi'lan min akbaril fi'la ya zaɓa ma kansa fi'lan giwa min akbaril fi'la daga mafi girman giwa ya ce shi akan giwa zai ringa tafiya. Waɗansu kuma suka ce jagoran babban giwa ita ce jagoran rundunar. su kuma laraba ba su taba ganin giwa ba saboda giwa ba ta yi rayuwa a sahara idan giwa ta rayuwa a sahara menene za ta ce ai an ce ma giwayen da ya ɗiba suna da yawa amma kafin su isa wasu sun mutu saboda yanayin sahara yanzu ba larabe in ya ga giwa zai tsaya ya ta kallo sai dai da yake yanzu kawai hanyoyin sadarwa sun yi yawa zai gani a talabijin to amma da babu talabijin din babu satellite bai taba ganin duk wanda yake makka ko madina bai san giwa ba saboda ba za su iya zama a wajen ba saboda sahara to shi kuma dama idan zai tafi yaƙi giwaye ne suke masa jagoranci shi yasa ya zaɓi babban giwa ya kama hanya ya tafi wa kana fil jaishi aka ce a cikin rundunan ma akwai tif fila. wato ainihin fiyala, akwai giwaye guda tara ko kuma salasa ashara filan ko giwaye guda goma sha uku, ya kama hanya ya tafi, shi yasa duk inda ya je ba shi hanya suke yi, dun ba za su iya tingara ba, ba san halittar giwa ba suna tsoro, kuma giwa don ka harbe ta da kifiya zai shige ta ne, yadda Allah ya yi fatan jikinta, mai yiwa kai ma baka san giwa ba, don na kana ta kallon mamaki, sai dai a hoto. Eh, wai giwa in za a yanka ta da me yake yanka ta, in za a yanka fatan ta da me yake yanka ta ba da ba abin nan ba, ina jin kuradan ma sai an samu kurada wanda yake da kaifi, an san kurada ko? Ka san kurada? Ka san gatari? Eh, gatari ɗan ƙarami, gatarin da mahauta suke sassare nama shi ake kiransa kurada. Shi kaifinsa daban ne. don an samu wannan ma sai an tasarawa a cikin fatanta ita kuma fatanta ya fi ƙashinta ƙarfi kai kuma ɗan adam ƙashinka ya fi naman jikinka ƙarfi fatan jikinka ƙarfi ko ba gaba ne to halittan Allah ce na wa wasala sayrahu hatta balagal mugamma yayi ta tafiya har sai da yaje wajen da ake kiransa al-mugamma wa hunaka abba ajaisha a wajen ya shirya rundunan yakinsa, har yanzu wannan waje yana nan, ma'ana sun sa masa alama, sai dai alamun gine-gine a wajen. Na, wa hunaka abba a jaika wa hayya a fiyala, ya tsara ainihin fiyala su ne abin nan giwayensa, giwa, jam'i ne na giwa. wata hayya alidukuli makka ya shirya domin zai shiga birnin makka ya rusa dakin kaba amma kuma ya sanar da mutanen makka ya ce abin da ya kawo shi shine zai rusa dakin kaba duk wanda bai sha gabansa ba ba ruwansa da shi amma duk wanda ya sha gabansa ya ce a gama da shi saboda haka su bar shi da dakin kaba domin Allah ya sauwake musu wahala ne shi yasa ya haka yasa suka ja suka ba shi waje tunda ba za su iya tinkaransa ba falamma kana fi wadi muhassir yayin da ya isa wadi muhassir bainal muzdalifa wa mina tsakanin muzdalifa da mina kun ga ya tafi dab za a ce kusan cikin garin makka kenan baraka alfilu babban giwan sai ya kwanta walam yaqum bai miƙe ba li yaqaduma ila alka'ba domin ya wuce tinkari dakin kaba ga hanya nan kai tsaye saboda a daidai wajen kai tsaye hanyar dakin kaba za ka je ba wata unguwa ba wa kanu kullama wajjahuhu ila aljanubi aw alshimali aw alshar sai ya kasance wannan giwon aka tayar da shi duk lokacin da aka juyar da shi ilal janub zuwa ga kudu aw shamal ko arewa aw shar ko gabas ya kuma yuharwilu sai ya tashi da sauri sai ta tafiya domin sauran su biyo shi amma an fiskanto da shi ɗakin kaba yadda zai shiga garin makka sai ya kwanta mai kenan eh alama cewa yana gwada musu alama dabba ma wato an gwada musu alama a cikin dabbansu eh suna fiskantar da shi dakin Kaaba wa idza sarafuhu ila al-Kaaba baraka in suka fiskantar da shi dakin Kaaba sai kwanta kuma wannan abin da aka gwada ma annabi kenan dalilin da yasa aka yi sulhul hudaybiyya kenan za mu samu tarihin can gaba lokacin da annabi ya yi mafarki gashi yana da wafi ga ɗakin kaba ya faɗa masa habbai sai ya ce su shirya amma kada a ɗauki miyagun makamai saboda zai tafi makka ya yi ɗawafi ga ɗakin kaba ne alhali lokacin kuma ɗakin kaba na hannun kafirai na hannun mushrikai amma tun da ya yi mafarki shi ya fasa ya faɗa masa habbansa a je kawai mai yawa za su bar su shine suka haɗa runduna abinda suka lauka kawai takobi suka lauka saboda kare kai kamar yadda makiyayi yake daukar mai sanda saboda kare kai duk makiyayan da da sanda fa ba kai suka kama shi ba shi ya san inda zai rada maka ya gama da kai barai da gaske ba ma waɗansu makiyayan yanzu matsorata ne yana jin ihu zai gudu ya bashi hannun da sandan a hannunsa to wani ya ce a ko na to lokacin da manzo Allah ya zo ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya su kuma mutanen makka suka ji labari suka ce allan baran ba zai shiga birnin makka ba suka haɗa wawayensu da menene su ma suka ɗauko runduna suka fito aka ce ma annabi sun ɗauko rundunan yaƙi fa sai ya ce to ku faɗa mun wace hanya suka biyo aka ce ga hanyar da suka biyo ya ce to mu mu ratse mu bar musu hanya don mu gwada musu ba yaƙi muka zo yi ba aka sake hanyar lokacin da manzo Allah ya yi zai yi zagaye domin ya yi dabara ya shiga ainihin makka yana zuwa hudaybiya sai raƙumansa ta kwanta su kuma wadancan sai suka je ai ya zagaya to suna kokarin bari su je su zagayo su taro shi to shi raƙumansa ta kwanta a hudaybiya aka ɗaga ta in an ɗaga ta an fiskantar da ita hanyar madina sai ta kama sauri in an dawo da ita makka in ta zo daidai wajen sai ta sake kwanciya ya ce kai suka ce ainihin wannan taguwa din tana ba mu wahala ta sare ya ce ba sarewa ta yi ba saboda ba ɗabi'anta ba ne ya ce habasa ha hafisul fili abinda ya tare wancan giwon abraha gabarin shiga makka da ɗakin kaba shine ya tare ta yace wallahi tun da kuka ga an tare ta to ba za mu shiga ba duk abinda mutanen nan suka tambaya zan amince tun da shi yana amfani da wahayi ba a fahimci maganan da ya faɗa ba sai yace amma a yada zango a wajen yace babu maganar shiga makka kuma an sanya ihrami kuma ka'idan ihrami fa in ka sanya ka shiga takungumi sai ka kai in dai har ka je miƙati ka cire wannan rigan ka ɗaura mayafin nan guda biyu ka ajiye hulanka da komai to fa sai ka kai sai ka kai to ga dalili ya zo sai annabi ya ce zai yi aski ya ce aje a yi aski a cire a yi aski a cire don alaman cirewa kenan amma kamar za a rataya shi ne ana bi bashi tun da matsala ta faru kuma lokacin da za a zo a yi ramako akwai hadaya tunda already bara aka ɗauko aka lankaya ba a ƙarasa ba eh wani lokaci fikihu yana shiga mana cikin al'amarin tarihin to yace ya je ya ci ya je ya cire ba wanda ya je cire saboda mutane da yawa suna ganin kawai shiga makka za a yi waɗannan rundunan da suka fito ƙaryansu su hana wannan runduna shiga makka a yi ta kawai ta ƙare eh annabi kuma ya ce ba za a za ku ba daga wajen to shine suka yi ta aiko masa wakilai za mu gani nan gaba ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da suka aiko su hailu ne amru aka ce ma annabi sun sake aiko wakili ya ce wane ne aka ce su hailu ne amru shine suka aiko ya ce to sun sauwake makansu kun san su hailu shi ne sauƙi ƙaramin sauƙi ɗaya da hausa daga sahal ne ya yi to sun sauwake makansu ya ce shi kan yana da hankali yana da natsuwa za mu yi maganar da za mu fahimci juna to shi ne aka zo aka kulla ainihin yarjejeniya kuma tabbas a wannan shekara annabi bai shiga ba ya ce to a je a yi aski ba a je aka yi ba shi yasa shi da kansa ya fito ya ce a yi masa aski bayan an masa aski da shawarar matarsa kaga inda mata kuma suke taka rawan gani kenan ba ko ina ne ake ture su ba amma wajen kashe kuɗi a yi taka zanzan da mata ba to mun kawo wannan bayani ne domin mu kwatanta da wannan duk da kasancewa za mu samu cikakken bayani nan gaba insha Allah ta'ala to tun da giwa ta kwanta babu magana shiga fa bainama hum kadhalik suna cikin wannan yanayi idza arsalallahu alaihim tayran ababil shine Allah ya aiko musu da tsuntsaye runduna runduna tarmihim bi hijaratin min sijil suna jifan su da duwatsu na wuta faja'alahum ka asfin maqul suka sanya su kaman karmami wanda aka cinye aka tattake wa kana tayru amsal al-qafatif wal balsan waɗannan tsuntsaye kamar ainihin tsuntsaye ne masu cakkan abu da masu tsinin baki albalsan tsuntsu mai tsinin baki wanda in ya ga abu ya cakke shi zai masa illa sai ya yi jini ma a kulle ta'ir tare da kowane tsuntsu akwai salasatu ahjar duwatsu guda uku yake dauke da su hajarun fi min qari akwai dutse a bakinsa wa hajarani fi rijlai akwai duwatsu guda biyu a kafafuwansa amsalal himar wanda suka yi kama da abin nan ƙwayan gujiya ko kuma gyaɗa ko wake. La tusibu minhum ahadan wannan dutse baya samun wani daga cikinsu illa sarat face ta narke a jikinsa ta takatta ada'u har a wayi gari gaɓoɓinsa suna yayyankewa wahala ka ƙarshe mutu. walaisa kulluhum asabat sai dai ba dukansu ne Allah ta'ala ya aiko musu da wannan bala'i ba waɗansu daga cikinsu ne aka halaka sauran kuma aka basu domin su kai labari na yace walaisa kulluhum asabat wa kharaju haribin saboda haka masu giwaye suka fita a guje yamuju ba'dhum fi ba'd sakin su suna shiga cikin saki wa tasaqatu bi kulli tariq suka yi ta faɗuwa a dukkan hanyoyi wajen gudu, wa halaku ala kulli manhal suka halaka a kowane bakin gace, wa amma Abraha, amma jagoransu Abraha, sarki shi karan kansa kanwan uwar gami, wa ba sallahu alaihi da'a a take a wajen, Allah tabaraka ta'ala bai halakar da shi ba, amma ya turo masa cuta, ta tasaqat au tasaqatat bi sababihi anamilu. wanda gabobinsa tun daga yatsunsa suka fara fatsuwa haka yana tafiya a cikin ƙasansa har sai da mutane da yawa suka gaishe suna tausaya masa kaman ba wannan ne Abraha ba wanda ya tattaka mutane kaman ba shi ne basarakin nan ba ai kaga wannan jarabawa ce Allah ya sauke mm Allah ya sauke walam yatil ila san'a bai isa binnin sana san'a ba illa wa huwa mislul farad sai da ya koma kaman dan tsako akwai kazan da ba ta gashi eh an san kazan da ba ta gashi ko shine alfara kaman haka mutumin da yake da jiki yake da abun nan ma ya dawo dan fere in an ce maka abraha ne ma ba za ka yadda ba saboda haka sai da Allah ya wulakanta shi wansa da asadaruhu an kalbe hatta ainihin zuciyansa sai da ta zazzage da zuciyansa da hantansa suka rabu da kirjinsa kun ga kenan zazzaga Allah ya masa gaba bayan gaba sun halaka sannan sai ya halaka to wannan shine tarihin waɗannan ko da yake akwai abin da ya kamata a ce ya kawo duk lokacin da ya zo ya ce wane ne sarkin makka aka ce jagoran makka shine abdul muttalib ya ce abdul muttalib ya ce ya ce to a kira masa shi su kuma duk sun watse saboda kafin ya shigo abdul muttalib ya tara su ya ce musu to fa wannan abu ya fi karfin mu sai dai mu roki Allah sun yadda akwai Allah dun duk da gumakan da suke dakin kaba sun yadda wato akwai uban ubansu eh da hausa ko abinda za a fala kenan akwai oga kwata kwata sun yadda akwai Allah yace to mu koma zuwa ga Allah duk sun hau duwatsu saboda ba za ka iya hawan duwatsun nan ka yake su ba shi yasa asali ma ba a kaiwa farmaki birnin makka saboda wuyan sha'anin birnin makka su ma madina ka kai musu farmaki suna iya barin filayensu su koma su hau kan duwatsunsu ba za ka taɓa samunsu ba duk waɗanda suke rayuwa kan duwatsu yaƙinsu yana da wahala sai idan sun sauko ƙasa ne ake gamawa da su to don haka zai ce to ya za a yi tun da ba wanda ya zo ya ka samu raƙuma da ya ce abin na aka ce ai waɗannan raƙuman garken na abdulmuttalib ne ya ce ku kama su in kun kama su zai zo shi ne aka kama su yaron da yake kiwon waɗannan raƙuma shi ne ya je faɗa ma abdulmuttalib ina yake ina yake hau kan dutse ya faɗa masa shi ne ya kamo hanya ya zo to me yasa kuka waze ya ce ba za mu yi yakan ka ba saboda kafi ƙarfinmu Eh, to ka suranta, kamar wani mai fawa ne, mai mulki ne, kake gwada kasawanka a gabansa, ki kuma ya zai ji? Eh, zai ji ai kamar ya buga kafa ya yi dariya, ya gwada cewa shi ma wani ne. Ce, to, ki yasa kuka hau duwatsu, zai ce kwarai da gaske. Ki to me yasa ba za ku tsaya ku kare ɗakin ba, ɗakin da daga ko ina ana zuwa. Ɗakin ba naku ba ne, ya ce ba namu ba ne. mu gidajenmu ne namu amma ɗaki ba namu ba ne ɗaki na waye ya ce na Allah ne ce Allah eh ya ce shi za mu kabar masa ɗakinsa shi ya kare ɗakinsa mu kuma tunda ba za mu ya kare gidajenmu da ɗakunanmu ba ya sa muka bar maka fi to kaga ya yi bincike inda a yanzu ne sai ya ce an dasa ba ma ba mai shi ya sa suka gudu kwarai da gaske tunda ya yi bincike da dabara sai ce to kuma yar masa da raƙumansa daman na faɗa muku kar ku kama dabban kowa kar ku taba kowa sai wanda ya sha gaban ku shikenan ku shirya za mu shiga ɗakin kafa to shine kuma washi gari sai Allah ta'ala mai ɗakin sai ya gwada musu aya ba su cimma burinsu ba to daga baya suka sauko su suna ganin Allah ta'ala ya kare ɗakin ne albarkacin Abdulmuttalib kuma hakan ne saboda inda an halakar da su tunda shine kakan annabi to da za a haifi baban annabi balle a haifi annabi ai ba zai yi ba na'am wannan kenan wa amma quraishun fa kanu qad tafarraqu fi shi'a kamar yadda muka ambata quraishawa duk sun watse a cikin duwatsu wa taharrazu fi ru'usil jibal suka ainihin katange kansu a saman duwatsu, kaufan ala anfusihim suna tsoro a bisa karan kansu min ma'arratil jai daga ainihin tartsatsi da bala'i da ƙetar runduna. Falamma nazala bil jaishi ma nazala, yayin da abin da ya sauka ga wannan runduna ta Abraha ya sauka raja'u ila buyutihim aminin sai suka dawo gidajensu suka ci gaba da rayuwarsu. Eh. Wa kanat hadhihi alwaqa. Kun ga wannan waqatul fil wato ya kasance ne fi shaharil muharram qabla maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi wannan abu ne kafin a haifi annabi bi 50 amal ay bi 50 yawman da kwanaki 50 aw bi 55 yawman ko da kwanaki 55 inda al-aktsari a wajen mafiya yawan malaman tarihi kun ga wata daya da wani abu kenan kusan wata biyu wa huwa yutabiqu awakhir fabrayar ya dace da karshen fabrayar abin nan february aw awai ila maris ko farkon watan march sanata kamsimi'atin wa ihda wa sab'ina miladiyya wato miladiyar annabi isa alaihi salam tana da shekara 571 wa kanat taqdimatan kun ga wannan waqi'atul fil yadda Allah ya halakar da masu giwaye wanda suka yi niyyar rusa ɗakin Kaaba shimfiɗa ne fa qaddamaha Allah wanda Allah ya gabatar li nabiyhi ga annabinsa wa baitihi da kuma ɗakinsa li'anna hina nanzuru ila baitul maqdis mala yace idan mun duba baitul maqdis wato al-masjidul aqsa nara za mu ga annal mushrikina min ada illa mushrikai daga cikin makiya Allah istawlaw ala hadhihi al-qibla marratayn sau biyu suna suna mamaye al-masjidul aqsa amma dakin kaba bai yiwu ba tun daga wanda ya yunkuro eh ko da ma mutum ya je yaƙi ya ɗan fatattaki mutane ba zai iya dadewa ba dole ka bar ɗakin saboda babu wani ba wani zinarin da zaka je ka samu babu menene ɗakin Allah ne zalla dole ka bar wajen tunda akwai waɗanda suka kai hari ai ko da bayan samun gwamnatin Saudiya akwai waɗanda suka kai hare-hare ko 1970 nawa ne gwarai da gaske sai da aka yi kusan kwana hudu ko kwana biyar ne sai da faransa sojojin faransa su suka taimaka ma gwamnatin saudiya saboda sun shiga sun yi garkuwa da mutane sai da aka sa aka yi ta sa tiyagas a cikin ɗakuna da abin nan ɗin ƙarƙashin ƙasa aka toshe tukuna saboda wata shari'a masu yan je lahira eh kawai da alhazai sun riga sun gama abin nan ne kawai sai suka fitar da bindigogi shi yasa yanzu duk yadda kai waka je da bindigar roba su kama ka ayin sun kama kama da bindigar roba kafin a kwato ka balle bindigan gaskiya ko kai sarkin kiwo ne ka je da da wuka eh kun zama filata ne ko ina zaka same shi da wuka to kar ka kuskura ka je dakin kama da wuka wai kai ka dauka cewa a cikin kama za ga dabbobi ga maza wuka maza wuka? Eh, ai, a makka babu wannan, dokansu ce ma doka ce, ka je ka yanka musu ko kaza ce ka ce za ka yanka a fili, kama ka za su yi. Ko ba birnin makka ko madina kalai ba ne, hatta waɗansu ga abin nan ƙasashe a nan Afirka, ka ce za ka je ka yanka kaza ko ka je ka yanka abin nan, ai, kama ka za su yi, sai ka je inda aka ware domin yankawa. kama ka za su yi su danna maka tara ka sayo ragon suna dubu saba'in ka zo za ka yanka su kuma su maka ta'ara na dubu ɗari da saba'in eh to shi yasa dole ka je inda ake yankawa a yayyanko tukuna sannan a yayyanka maka ka biya waɗansu su ma sun samu aikin yi sannan ka ɗebo namun ba mai taɓa maka naman ka ka zo gida shi din ma yadda za ka dafa sai kai a hankali yadda muke giggirga tukwane ake dafa abinci shiri daban-daban to su ba haka suke yi ba sauran labari sai ka je na'am to kun ga shimfiɗa ne aka yi domin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma darajar ɗakin Ka'aba. amma idan ka dubi baitul maqdis saboda sau biyu ana mamaye shi bainama kana ahluha muslimin kuma waɗanda yake ma'abuta wajen musulmi ne amma aka mamaye kama waqa li buktunassar sanata khamsa mi'atin wa sab'in wa samanina qabla al-milad kun san kafin milad haihuwan annabi isa alaihi salam shekara 587 an mamaye baitul maqdis wa ruman Rumawa ma sun mamaye Baitul Maqdis a shekara ta saba'ina miladiyya, haihuwan annabi Isa alaihi salam da shekaru saba'in. Walakin lam yatimma istila nasara alhabasha alalkaba, amma su kiristocin habasha ba su samu daman mamaye ɗakin kaba ba a wannan lokaci, wa almuslimuna izaka dun a lokacin su ne na kusa da Allah tunda suna addinin nasaranci mushrikan makka kuma suna kirka da gumaka amma Allah ya hana su karsawa eh yaza wanda ba musulmi ban yana da gaskiyansa ka bashi gaskiyansa kai masa adalci na'am Malam ya ci gaba da cewa wa ahlul Kaaba kanu mushrikin amma duk da haka Allah tabaraka ta'ala ya hana Abraha da yake banasare tunda ai banasare yana da littafi yana da littafin linjila amma Allah ya hana shi karasawa saboda abin da zai yi zalunci ne to wannan bayani duka yana cikin alantara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil na'am wa qad waqa'at hadhihi al-waqa'a wannan abin da ya faru ya faru ne fi durufin lati a yanayi wanda ya blugu na ba'uha ila mu'zamil ma'amura wanda labarin wato zai kai mafi manyan garuruwa almutahaddira waɗanda suka ci gaba izzaka kuma sai da ko ina suka samu labari ga abin da ya faru shi yasa ma Allah ta'ala bai halakar da su gaba ɗaya ba ya bar waɗansu suka kai labari domin su kai ma 'yan uwansu labarai فالهبشة كانت لها صلة قوية برومان هبشة suna da alaƙa mai ƙarfi da rumawa saboda addininsu ɗaya ne walfur amma farisawa a lokacin la yazaluna lahum bil mirsad su kuma suna gefe masu bautan wuta ne a lokacin su kuma suna gefe suna neman su mamaye wannan addinin yataraqabuna ma nazala bir ruman wa hulafa'ihim kullum suna sauraron abin da zai fada ga makiyansu da waɗanda suke tare da su. Walizalika saboda haka Sur'ana ma ja'atil fursu ila Yemen, nan da nan sai Farisawa suka zo ƙasan Yemen ba da hazihil waqi'a bayan abin da ya faru cikin alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya faru. Kun ga kenan wato sun ɗinkayi wani abu suka ce tun da suka kai farmaki aka yi musu kace-kace har sarkinsu ya wulakanta to yanzu mun samu kafan mu je mu yaƙe su kuma suka yaƙe su shine Allah ya ɗan gutsuro mana labarin ya ce yaƙinsu bai kare ba alif lamim gulibati rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim yaglibuna fi bid'i sinin billahi al-amru min qablu wa min ba'du wa hatani daulatani waɗannan manya-manyan dauloli guda biyu wato da farisawa da rumawa kanata tumathilani al'alam al-mutahaddir su ne suke wakiltan ci gaban duniya fi zalikal waqt a wancan lokaci su ne manyan ƙasashe guda biyu a yanzu kuma akwai America akwai na akwai Russia tunda ta gagari kowa eh akwai Russia ga Amerika ga Rasha, to haka ma a da aka yi farisawa da Rumawa. Fahadihil waƙa'a, kun ga wannan yaƙi, lafatat anzarar alam ya juyo da ganin duniya, wadallatu ala karfi baitillah wanda ya gwada ma duniya girman ɗakin Allah. Sun daman daɗin wannan littafi shi idan yana ba da tarihi, to yana fitar da darussa. Mutane wani lokaci suna son su ji tarihi ne kawai. amma ba za su dauki darussan da yake ciki ba eh wani in kace ya fitar ma kawai ba zai fitar ba to shi yasa yake fitar mana wannan ai duk nazari ne Allah ya yi haka ne saboda zuwan bayyanan annabi Muhammad tare da alkur'ani dun ka gane haka ba wai cikin ruwan sanyi ne musulunci ya zo ya mamaye duniya ba eh wa annahu huwa alladhi safahu Allah litaqdir kuma wannan ɗaki shi ne Allah ya zaɓa da kansa domin a tsarkake, duk wanda ya ce zai taɓa shi Allah ba zai bar shi ba. Fa'izan, yayin nan, laukama ahadun min ahalihi bi da'awan nubuwa, da za a ce ga wani daga cikin mutanen wannan ɗaki na Kaba, na Makka ya zo ya ce shi annabi ne, to kana zalika huwa ainu ma taktadihi hadhihi alwaqa. Mala yace wannan shine ainihin abin da ake son a fahimta na sakamakon alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil cewa akwai addinin Allah zai zo annabin Allah zai zo da littafin Allah zai zo duk wanda yace zai fada da su ba zai kai labari ba wa kana tafsiran saboda haka wannan fassara ne lil hikmatil khafiyya ga hikima boyayya allati kana fi nufratillah wato wanda ya kasance a cikin nasaran da Allah ya bayar lil mushrikina ga mushrikai wato didda ahlil iman eh sabanin waɗanda suka yi imani bi tarikin ya fuku alamal asba ta hanyar da yake wato ya ƙetare duniyan sababi abin sai ya kulle maka kai saboda me saboda su waɗannan da suka taso kiristoci a lokacin addinin su shine karfafe amma da yake zalunci za su yi sai Allah ya hana su karasawa su kuma masu ɗakin kaba sun riga sun ɓata ma addinin sun sanya gumaka su shirka ma suke yi ai waɗancan a lokacin ba sa shirka eh amma sai Allah ya kare ɗakinsa ya kare ba kare gumaka ya yi ba ya kare ɗakinsa ne kuma dama akwai tsarin da Allah ya yi ba wanda ya isa ya dagula tsarin Allah ya sa Allah ya halakar da su akwai tsarinsa boyayye wanda ba wanda ya sani na'am wa kana li abdul muttalib to bari mu koma kan abdul muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdul muttalib ya kasance yana da asharatu banina Allah ya bashi ya goma goma ko goma sha ƴaƴan su ne al-harith wa zubair eh kaga mu ma mun ci gaba yawwa ga mai sunan mu na mun ci gaba وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والقيداق والمقوم وضرار والعباس kunga mun fara shigo sunayen da za mu ta maimaita su saboda abu talib ya yi suna kwarai da gaske kusan a cikin a cikinsu ka kaf gaba ɗaya shine wanda ya goye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda mahaifinsa ma bai san shi ba ai mahaifinsa bai san shi ba to ga Hamza shi ma buffan annabi ne za mu karanta yadda aka yi musulunta ga Abu Lahab yadda aka yi fama da shi Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tabba ai na kusa-kusa ne, walgaida dama wannan akwai saɓani a kan sunansa shi ma, walmukawin wadirar, wal'abba sai kuma abba wanda shi kuma eh, kusan sa'a yake wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam bakwansa ne, kuma sa'a. Ana samun haka ko? Eh, wani lokaci ma ana haifa maka sai a haifa man sai ka riga bakwanka zuwa duniya. eh ana samu ko eh ana samu amma fa wannan ni ina ganin auren da ne fa auren da ne irin wanda suka yi aure suna da shekaru goma sha biyar ko kafin su cika shekara ashirin kuma Allah ta'ala ya musu tsawon kwana mutum ya kai shekara saba'in tamanin kaga mai saba'in da biyar matarsa ta haihu eh to in yazo zai ja ku sallah zai ce ku dai zai ba da sanarwa ne koya a ba da liman nake yi ba fa eh to duk wanda Allah ta'ala ya kaddara irin tsawon kwanan nan to sai kaga a dangi shi ma wancan sai kaga an haifa maka ko baffa baya ko an haifa maka dama kafin ka zo kusan duk haka muka samu akwai waɗansu ‘ya'yan ‘yan uwanmu ne ‘ya'yinmu na farko-farko akwai wani yayanmu na farko kusan ya yi jika da mu kuma yaya ne da wani lokacin haka zo sai ya ce ah ai kai kaman ina kai kanin wane ne ce wane fa ɗana ne fa ko wane fa jika na ne wane jikanka sai ta tunani ta ina to tun kafin ka zo ne aka haifa maka eh aka haifa maka da aka yi maka jika ko aka hai lokacin da ake haihuwanka lokacin aka haifi jikanka kai ma eh to Allah ya daidaita mana al'amura wakila kanu ahada ashara aka ce Abdulmuttalib ‘ya'yansa goma sha ɗaya ne, fazadu waladan suka ƙara wani ismuhu kusam sunansa kusam, wakila aka ce kanu salasata ashara, sai da Allah ya bashi ‘ya'ya maza goma sha uku, fazadu Abdul Ka'aba a cikinsu akwai Abdul Ka'aba wa hajalan da hajal wa qila inna abdul kaaba huwa al muqawwim aka ce abdul kaaba shine al muqawwim wa hajal huwa al gaida ah hajal shine gaida walam yakun min auladihi rajulun ismuhu qusam aka ce a cikin ƴaƴansa babu kusan amma dai waɗanda muka ambace su a sama su waɗannan shahararru ne warai da gaske saboda haka ya samu ƴaƴa goma ko goma sha ɗaya ko kuma goma sha uku maza zalla wa ammal banatu amma ƴaƴa mata na Abdul Muttalib kakan annabi fasittun su shida ne kun ga ya hada gayya da yawa wa hunna sune ummul hakim wa hiya al bayda wa barra وآتك وصفية وأروى وأميمة yasa da aka haifa wa annabi jika aka sanya mata suna umaima eh za mu zo mu samu karin bayani akan safiya da arwa arwa ta wannan layi ne usman bin affan radiyallahu anhu ya fito da umaima waɗannan su ne ‘ya'yansa. To, karfa mu manta, dalilin da ya sa mala ya kawo mana wannan, Abdul Muttalib da ya ga irin ƙalubale daban-daban da yake fuskantarsa, sai ya alwashi, ya ce idan Allah ya bashi ‘ya'ya, ya bashi ‘ya'ya maza guda goma, to ya yi alkawari zai yanka ɗaya. Taƙarruban ilallahi ta'ala, domin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. to gashi Allah ya bashi yaya goma sha daga cikinsu kuma akwai Abdullahi shine mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kai tsaye shi yasa ya shiga mana cikin tarihin Abdullahi walidu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda me saboda duk diraman akan sa ta kare eh cikin yaya goma sha din nan da Abdul Muttalib ya samu sai Allah ya kwallafa ransa akan Abdullahi wani lokaci haka ne in ka samu ‘ya'ya sai Allah ya ƙwallafa ranka akan wani, to sai ka yi takasan ba, ƙwarai da gaske, akan wani ko wata a ciki, to sai ka yi takasan ba, don ba ka yi takasan ba za ka yi zalunci. Kuma in ka yi zalunci don kana uban su ranar tashin kiyama ba zai sa a barka ba. Eh, to wani lokaci kawai kaddara ce. in Allah ya kwallafa ranka akan mutumin kirki falillahi alhamdu wal minna in Allah ya kwallafa ranka akan matsiyaci shine shedanin gidan to wannan sai a ce wal iyazu billahi ko Allah ya sauwake don akwai inda dole sai ka dan yi dibi-dibi wallahi sai Allah ya taimake ka to ga ƴaƴan nan kuma lokacin da ya samu ƴaƴan sai ya ce aje ayi kuriya a je a yi kuri'a wanda za a yanka tun da yanzu idan aka ce ya su je su fitar da wanda za a yanka ya za su yi shi ne kullum muke buga misali muke ce yanzu da Allah ta'ala mu masu gidaje ya ce idan muka samu yaya goma sha mu yanka ɗaya shi ne lahiya shi ne abin lahiyanmu to in ka samu yaya goma sha ya ce su je su yi shawara ya za a yi kenan eh ai wata rana ma Allah ya zaka nemi ƴaƴan duk sun watsa sun shiga duniya kawai sai dai Afirka da yan kanana wanda ba su da wayo ba san yaya bane eh ko kuma a ce za a duba a gani yawa wanda suka fi jiki suka fi cin abinci to wani in ya san cewa wallahi za a yi lahiya da shi zai fasa cin abinci a kwana uku zai rame ya koma dan feret ya ce to sai mu ga wanda za ku yanka eh to shi yasa irin wannan yana da wahala aka ce aje ayi kuri'a tsakanin su aka yi kuri'a sai abu ya fada kan Abdullahi shi kuma yana Allah Allah kar ya fada kansa jarabawa yace aje a sake aka sake sai da aka yi sau uku kawai sai ya rufe idonsa sai ya kama shi yace bari ya je kawai bari ya rufe idonsa ya cika alkawari tunda shi Allah ya cika masa alkawari kuma ya daidaita masa al'amura a makka sai abin da ya ce ya ce to shi ma bari ya cika alkawari to lokacin da ya je sai kawunayen Abdullahi suka ce ba ba za su goyi baya ba ba su yadda ba su suna ganin ƙuri'an da aka yi ba daidai ba ne ka gani dangi wajen uwa su suka zo suka ce ba zai yi ba aka kama fige-fige ai kamar wanda zai yi hijira ne ya fito da matarsa da ɗansa zai yi hijira daga makka zuwa madina nan gaba za mu samu cikin waɗanda suka yi hijira Allah ya jarrabe su da ya zo zai fita sai aka ce aka ce ma ‘yan uwanta wane fa zai sulale ya hijira da ‘yarku kawai zai suka fito suka ce baka isa ba eh baka isa ba ba za ka fita da ‘yarmu ba sai dai ka fita kai kaɗanka ya ce a kiya za a yi tun daga matarsa suka ce ai matan mu muka baka to mun fasa yau mun kwace ta suka kwace matan suka ce sai dai ya tafi haka to tun da sun kwace mata da ɗa a ka'ida kuma ɗan nan ba nasu ba ne suna da iko akan matan shi kuma sai ‘yan uwansa suka fito suka ce tun da kai mun hana ka hijiran nan kaki mun hana ka sabon addini nan kaki to ka je amma ɗan nan ba za mu bari wa matan nan ba sai mun kwace shi kun ga ana ƙoƙarin a raba uwa da ɗanta su kuma ‘yan iskan makka suka ce dukiyansa da ya fito da ita zai tafi hijira ba za su bar shi ya hijira da ita ba suka ce ai haka ka zo garin nan su ulukun lamalalaka haka ka zo talaka baka da sisi a garin nan ka samu dukiya ba za ka tafi da dukiyar mu birnin madina ba suka kwace dukiyar to su waɗanda suke da mata ‘yar uwarsu suka ce ba za su ba da yaro ba ya za a yi araba uwa da ɗanta, su kuma dangin miji suka ce ba za su bar musu yaro ba, tunda sun hana ta tafiya da mijinta, ɗan uwansu ne, idan za su batta ta tafi da mijinta to za su bar mata ɗanta, su kuma danginta suka ce ba za su batta ba, su ma suka ce ba za su bar musu yaro ba, garin fige-fige aka cire hannun yaro. Eh shi yana gani, amma bai isa ya komai ba, kamar yadda za mu gani a cikin tarihi, to kun ga wannan jarabawa ce. kuma haka ya tafi sai daga baya da ta, kuka tukuna sai wani a cikin danginta sai ya zo kawai yana ratsawa ya ganta tana kuka ya ce wannan kaman wance aka ce ita ce ba ta cin abinci ba ta kaza ce a'a oke ita ce mijinta ya kaza kaza kaza ya ce ba ku isa ba ya sa yake son dattawa ya ce ba ku isa ba ya ce ku haɗa mata abin da ya kamata je ta samu mijinta kar kowa ya taɓa ta to shi ne aka haɗa mata abin da za ta je zai kai ta birnin madina wajen mijinta su kuma waɗancan da suka je an sake ta sai suka zo mata da ɗanta suka bata suka ce ta je birnin madina da ɗanta wannan shi ne jahiliya wani lokaci suna da asabiya tribalism mun karanta a can baya Allah ya kyauta to tun da an yi ƙuri'a abu ya faɗa kan abdallah mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je zai yanka shi kawunayensa suka zo suka ce a'a to da yanzu an yanka abdullahi to da za a samu annabi ai kaga ba za a samu ba Allah tabaraka ta'ala yana kawo abubuwa cikin abubuwa domin a fassara mana rayuwa shi ne yace to yaya zai yi sai aka samu tsofi sai suka ba shi shawara suka ce tunda abin ya zamo haka zai zamo rigima akwai wata boka tunda su sun yarda shi yasa tun farko ya kawo mana shimfiɗa abinda boka ya yanke hukunci shi suke tafiya a kai a ji a samu wannan boka in aka same ta ita za ta yanke hukunci shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته